أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala yau muna mu ta goma sha tara a cikin wannan littafin na nuniyatul qahtani da abu muhammad al-andalusi da abi muhammad al-andalusi a yau ranar litinin 22 ga watan zulkaida shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu da ishirin a darasin da ya gabata mun tsaya a baiti na ɗari da gomiya tara da ɗaya a yau cikin ikon allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan baiti na ɗari da gomiya tara da biyu yaqul muhammad al-qahtani إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد بالتقوى وينقص بالردي وكلاهما في القلب يعتلجان وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علم لا تتبع علم النجوم وفإنه متعلق بزخارف الكهان علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب أو قدر لم يحبط المريح في السرخان والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان ولربما اسود وغاب دياؤهما وهما لخوف الله يرتئدان اردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان يا من يحب المشتري ومطاردا ويظن أنهما له سعدان لم يحبطان ويعلوان تشرفا وبوحج حر الشمس يخترقان نعم يقول محمد القحطاني إيماننا بالله بين ثلاثة إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد بالتقوى وينقص بالردي ويزيد بالتقوى وينقص بالرجيم وكلاهما في القلب يعتلجان وكلاهما في القلب يعتدان وإذا خلوت بريبة في ظلمة وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها واستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني كن طالبا للعلم واعمل صالحا كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علم النجوم فإنه لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان متعلق بزهارة القرآن علم النجوم وعلم شرع محمد علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب أو قضى لو كان علم للكواكب أو قضاء لم يحبط المريح في السرخان لم يحدث القلوب
والشمس في الحمل المضيء سريعة والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان وهبوطها في كوكب الميزان والشمس محرقة لستة أنجم والشمس مغرقة لستة أيام لكنها والبدر ينحسفان لكنها والفجر يخسفان ولربما اسود وغاب دياؤهما ولربما اسود وغاب ضياء وهما لخوف الله يرتعدان وهما لخوف الله يرتجان اردد على من يطمئن إليهما اردد على من يطمئن اليهما ويظن أن كليهما ربان ويظن ان كليهما ربان يا من يحب المشتري وأطاردا يا من يحب المشتري وخالدا ويظن أنهما له سعدان ويظن انهما له سعدان لم يحبطان ويعلوان تشرفا لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوحش حرب الشمس يخترقان وبوادي ارض الشمس يختلفان زادكم الله من فضله وتوفيقه أه، Malam Muhammad Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala yake cewa a baiti na ɗari da gomiya tara da biyu imanuna billahi baina salasatin amalun wa qawlin wa atikadu janani a nan a cikin wannan baitin kamar ya yi definition ya yi ta'arifi na menene imani shi imani akan abu guda uku ne imani abu guda uku ne shi ne ce imanuna billahi bai da salasatin imaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala yana tsakankanin abu guda uku amalin aiki wa ƙaunin da faɗa wa atikadi jinani kuma hado da ƙudurcewar zuciya wa atikadul kalb kenan jinani yani alkalb da ƙudurcewar zuciya kenan wannan shine ta'arifin imani kamar yadda imani a ta'arifi na lugha an ce al-imani fil lugha yani al-iqrar al-iqrar wa fa huwa yashmilu at-tasdiq kenan gaskanta abu shine wanda kamar yadda ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin shi al-iman amma imani shar- a shar'ance shine faɗa da aiki kuma halo da ƙudurcewa ko kuma a ce ƙaunin bilisani faɗa ko a ce furici da harshe wa tasdiqun bil janani da gaskantawa da zuciya wal amalu bil arkani da aiki da gababuwa kuma ya ce yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada yana karuwa kuma hannu yana yana raguwa imani yana karuwa yana raguwa kenan anan kamar yadda ya ce ƙaunin billisan kenan ana nufin an nutuku bi shahadatai ne mutum ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa gairihima kuma hallo da makan ba su kaɗe ba da makamantansu irin nasa azkar yawan yin azkar duk wannan imani ne mutum ya yi azkar in zai kwanta in zai huta daga gida in ya tashi daga barci in zai sa kaya da sauransu duka yana duka wannan imani ne shine Allah subhanahu wataala ya cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun kuma Allah subhanahu wataala ya cewa fa'alam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat kenan kuma amalul qalbi shi kuma aiki na zuciya shine al ikhlas yin ikhlasi dan Allah kai abu dan Allah wal khawfu da jin tsoron Allah war raja da neman ƙauna ta Allah subhanahu wa ta'ala fatan alheri wal khushu da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan min a'malul qulub sai mala yace imanin nan yana karuwa kuma hallo yana raguwa wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa dole sai ka sanya ma kanka ka sani imani yana karuwa yana raguwa kowa haka imaninka ya karu wataran kuma hallo ya ragu wataran dan yake karuwa yazidu bitta'a yana karuwa da lokacin da kake yawan yin ta'a wa yanqusu bil ma'siya kuma hallo yana raguwa da ma'asiya da sabo menene ta'a abin da yake kara imani ta'a masala daga cikin abin da yake kara imani al'amalul qulub wa amalul lisan ayyuka na zuciya suna ƙara imani da ayyuka na harshe suna ƙara imani kamar al'azkar al'imani ya zidu bil azkar duk wanda ya samu kanshi yana yawan yin azkar domin imani duk wanda ya samu kanshi yana yawan yin azkar mai imani ne komi zai ce Allah komi zai ce yana tuna Allah to wanda yana da imani wannan mutum in kuma kuma kaga karar da a azkar ɗin to imanin ka ya rabu shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub saurara lalle fa tabbas da ambatan Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa zaka shiga ban daki adda fitowa adda shiga masallaci adda huta adda daga kana mai turizan wani abubuwan to imanin ka yana karuwa kuma kana rarragewa hannu shi ma imanin yana yana raguwa yana wani suna ga cimar amal lisan wal qulub yana kuma an ka rage raguwa yake kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah cikin surati az-zumar sai daga cikin adilla kuma wanda imani yake karuwa ko yake raguwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul anfal innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ما إيمانهم كذلك وانا دليل ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo akan imani yana karuwa amma daga cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa marra aminkum munkara duk wanda ya ga a cikin ku ba daidai ba abu na albasha ko kuma mummuna fal yughayyiruhu bi yadihi to ya hana wannan abin da hannun shi fa in lam yastati in kuma bai iya hanawa da hannun shi fa bi lisanihi to ya hana da harshen shi yayin magana fa in lam yastati in kuma bai iya magana ba fa bi kalbihi to ya kyamaci abin a cikin zuciyar shi sai maza Allah me yace wa zalika adabul iman mafme mafhumul muhalafa tunda akwai adabul iman kenan akwai aqwa aqwa iman sai maza Allah ce wannan kuma shine raunin imani kenan in kai da harshe kahi wanda yayi da zuciya in kai kuma hannu da hannu kahi wanda yayi da da harshe kenan akan a imani kenan martaba martaba ne ita ita ne hallo daga cikin hujjoshin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yukhraj minan nar man qala la ilaha illa allah wa fi qalbihi wazan sha'ira min al-iman ana hujjo mutum daga cikin wuta duk wanda yace la ilaha illa allah a cikin zuciyar shi akwai kwatankwacin kwaya alkama kwatankwacin kwaya alkama sai a huddo shi dalilin wannan sannan kuma hannun manzo Allah yace wa yukhraju minan nar kuma ana hudda wani fa man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazan burra min al-iman wanda shi kuma akwai kwatankwacin ƙwayar komayya tsintsiya wannan komayya tana da diya to kwatankwacin ƙwayarta sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam uku yake cewa wa yukhraj minan nar kuma wannan ko ana hudo shi daga cikin wuta man kana fi qalbihi la ilaha illa man man kana la ilaha illallah fi qalbihi wazan zurra wanda shi kuma akwai ƙwayar zarra kenan muka diba ƙwayar zarra ta yi ƙwayar komayya kwaya ta komayya ita kuma ta yi kwaya ta alkama kenan maratib maratib ne kenan wannan shine dalili na akan imani yana karuwa kuma hallo imani yana raguwa sai malam yace a baiti na 194 wa iza halauta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila tubuyani فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وإذا خلوت بريبة في ظلمة إذا كان cikin duhu kai kadai ne babu wani wanda yake ganin ka wan nafsu da'iyatun kuma hallo he zuciyarka take ta kiranka ila tubuyani kai sabo ba kowa ban mai gani na ina iya yi anan dama ai rai aka ce inna nafsa la'ammaratun bisu ita damar rai so take kullum mutum ya yi zini haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi to in wannan abin ya same ka a duhu ne kaga ba mai ganin ka sai ya ce fastahayi min nazarin ilahi to ka tuna fa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka wa kullaha kuma ka ce ma wannan ran zaka innal ladzi khalaqa az-zalama yarani lalle wanda ya halicci wannan duhun ko yana gani na kenan anan malam ya kawo bayan ya kawo tarifin imani yanzu kuma hannu sai ya kawo ihsani ihsani tunda shi yanda yake lamarin mutum in ya musulunta ba kowane musulmi ba ne mai imani kuma hannu ba kowane musulmi ba kowane mai imani ba ne muhsini etaf etaf ne da farko mutum yana musulmi ya koma mai imani kuma hannu ya koma muhsini al-ihsan kenan maratibu wal islam al-islam al'iman sun ma al'isar kenan anan malam yana gaya mana girman Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kamata bawa ya yi ƙoƙarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi ya ji tsoron shi kuma hallo ya bauta mai a bayyane kuma hallo da a boye don saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan wani motsi ko kuma wani rashin motsi ya san abin da yake bayyane kuma hallo ya san akan abu ya san abin da yake asirce Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul an'am wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatin fi zulmatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wata fi wata warka zatta faɗo daga saman dogon yaro ko saman mangoro ko saman itajen daga saman itaciya sai Allah ya san lokacin faɗowar na duka duniya gabaki daya kuma babu wata ƙwaya a cikin duhun dare wadda Allah subhanahu wa ta'ala bai san da zamanta ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai ya san dukkan abin da yake ɗanye ne kuma a da akan abin da yake wannan bushashe ne wannan kuma akwai shi a cikin littafi mabayyani duka komai a rubuce yake wa sirru qaunakum aw ishharu bi innahu alimun bi zati sudur kahin ku hadi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya san zaka fada shine wanda ake cewa ad-damir al-akhlaqi kaman mutum da yake ibaratun an hiwarun yajrihi al-insan ma'a nafsihi لتوجيه العمل الذي يريد أن يقوم به mutum akwai lokacin da zaka ga wata ran shi kadai ya rihe bakin shi amma hira yake yi ya rihe bakin shi amma hira yake in yi kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza wannan ba wanda ya san wannan magana sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma tun kafin a yi mai magana mai wannan abu fil kitabi al mubin kenan shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladzina taqaw idza massahum qa'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idza hum mubsirun kenan lokacin da mutum zai yi wani sako to ya tuna fa Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi wannan abun yana taimaka ma mutum ya fasa wannan sabon ko kuma ya tuna fa akwai aljanna ya tuna fa kuma hallo akwai wuta in ne wannan abun aljanna zan shiga in ne wannan abun wuta ce wa iyazu billah kenan mutum yana tuna wannan abubuwan to shine kadai zai ma mutum permitir da ya ƙi yin wannan sabon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo hadisi yake cewa in mutum yana yawan tunani a cikin sallah maganin yawan yin tunani a cikin sallah to in za ka yi sallah ka yi salatun wadda sallah ta ban kwana ka sa ma a kanka an ya in na yi wannan lishen na sake yin asuba an ya in na yi wannan asubai allah subhanahu wa ta'ala ya kai da in yi azahar in na ya zahar an ya kuna kai da asar to haka ne in mutum yana yin wannan abun to imanin shi sai ya karu shi ne kake ji limamai suna sallu salatul mawadda hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce sahu sai kai sun ce sallu salatul mawadda ku yi sallah sallah ta ban kwana hadisi ne wanda ya zo tabara Ahmad Tabrani sun kawo shi Imam Al-Albani ya ingantar da shi shine kenan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasalli salatu muwadda'i kai sallah sallah ta bankwana kenan in mutum yana tuna Allah subhanahu wata'ala to wannan ba imani ba ya wuce ma mai imani ya zama muhsini shine kenan al-ihsan huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kenan ihsani shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi idan kai ba ka ganin shi to shi yana ganin ka sai malam ya ce a baiti na 196 kun taliban lil ilmi wa'mal salihan fa kuma ila subulil huda sababani ka zamanto ɗalibin ilimi ne kuma ka yi aiki na ƙwarai don saboda wa'annan neman ilimin da wannan aikin fahuma kina addamir ya hudu ila al'amal wal wal ilm ila subul huda sababai su ne sababin shirya sababin shirya in ji mana abu guda biyu ne ilimi sannan kuma da aiki da wannan ilimin kenan yana daga cikin asbabu sa'ada yana daga cikin sabubbuka wanda suke sa mutum ya ji daɗin duniya da na lahira da kuma ya shiryu shine an ya kuna ɗaliban lil ilmi ya zamanto shi ɗalibi ne ga ga ilimi ta ce duniya tsinan ce abin da yake cikin ta ma tsinan ne ne sai dai malami ko kuma mai neman ilimi ko kuma wanda yake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin asbabu sa'ada mutum ya zamanto ɗaliban lil ilmi amilan bihi kuma mai aiki da wannan ilimin dan saboda ilimi shi ne asasul amal in babu ilimin ba yin aiki kuma duk aikin da aka gina shi ba akan ilimi ba to wannan aikin rushashe ne don shi yasa kake gani malumai in suka yi littafi sai su ce babu ilimi qabla alqawli wal amali babu ilimi kafin fada da aiki ba yin aiki sai an ilimi in kuma kayan aiki ba tare da ilimi ba aikin banza kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya fa'alam annahu la ilaha illallah na kenan shine he an ilmi kenan inda faman kana yarju kuma da aiki kuma da ayi biyo baya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada dan mahimmancin ilimin nan da cewa ilimi kuma hallo shine miftahu sa'ada malamai sun yi zance da dama a saman kanshi kadiman wa hadisan daga cikin maganganu wanda malumai suke sun dogara akan ayoyi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin wanda suka yi ilimi da wanda basu yi ba sun zo daya la yastawiyan kamar yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yarfa illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaga wanda suka yi imani daga cikinku kuma yana ɗaga wanda suka yi ilimi har ya ba su daraja shine wani malami akan wannan aya yake cewa ra'aytul ilma sahibuhu sharifun ra'aytul ilma sahibuhu sharifun wa in waladathu aba'un li'amu kai ko da ko wanda suka aihe shi ba ɗaukakakku ba ne shi ɗaukakakke ne وليس يزال يرفعه إلى أن يعزم قدره القوم الكرام sai mala yake cewa wa ya hamilu ƙaunahu fi kulli ifkin wa man yaku aliman fahuwal imamu wa man yaku aliman fahuwal imamu falawla ilmu ma sa'idatun nufusu falawla ilmu ma sa'idatun nufusu wala urifa al-haram wala al-halal in ba da ilimi da ba a san halal ba kuma da ba a san haramun ba kenan ilimi yana da mahimmancin gaske a wal hadisu bi haza kasir shidda naktafi bi haza kadar sai malam yake cewa a baiti na 197 har zuwa na 199 inda yake cewa la tattabi ilmun nujuma ilmun nujum fa innahu muta'alliqun bi zaharifil kuhani ilmun nujum وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب أوقظا لم يحبط المريخ في السرطان أنا مالا ينا منا بيان تيوا باقوة لإلمي بنكم هل زعلم ya ce kun ɗalibin ilimi ka zamanto ɗalibin ilimi amma ka kiyaye ba ba kowane ilimi ba ne za a nema ilimin da zai kai mutum hallaka shi ne sai ce la tattabi ilmin nujum kadda ka bata lokacinka akan neman ilmin nujum a nan ilmin nujum ya kasu kashi biyu a nan malamin a kashin gudan ne yake zance ilmi na tsahi wanda ake akan tarmamuwa akan tarmamuwa ka kaza ce tarmamuwa ka kaza ce shine malam sai yake mana kashe akan wannan abu la tattabi ilmun nujum kenan akwai ilmu taysir shi wannan halal ne akwai kuma hallo ilmu ta'sir wannan kuma hallo haramun kenan ilmun nujum ya kasu kashi biyu ilmu taysir halal ne wannan da ilmu al-ta'sir shi kuma haramun ne wanne ne ilmu taysir kuwa an yata'allama al-muslim ilmul falak kuma ya ta'allaku bi zawahir jawiya mutum ya nemi ilimi akan na tarmamu da abubuwan da ya shahi sama ya ringa ta sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mahallu shahid wa yatafakkaruna في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kenan wannan ilimi ne wanda yake taimaka ma mutum ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin katada ya yi magana a saman ilmu taisir har yake cewa an halicci tarmamu don abu guda uku kulikatun nujum li salasa kuma ya kawo hujjoji akan haka wani ilmin ja'iz ne an halci tarmamu don abubuwa guda uku na farko zinatun lissamai ado ne ga sama ado ne ga sama sai kawo hujja wala kad zayyana samaa bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan kenan a tarmamu na ado ne da sama zaka ga najir misali an yi kufir wanda yake kawai zaka ga tarmamu ga sunan takwas sun haske waje na biyu kuma hallo bayan tarmamu zinatul lissama ne abu na farko na biyu kuma hallo rujuman lishayaɗe wannan tarmamu ɗin nan jefan shaidanu suke gadi ne suke yi shaidanu suna yi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wai suke zuwa su yi sai gobe mi za a yi gobe mi za a yi kaza shine kuma hallo wanda yake bakin gari yana ganin mashi ya biyu وجعلناها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد na uku alama na uku kenan na harko zina na biyu kuma hallo rujuman lishiyan jiha shaidannu alama ta uku kuma hallo yuftada biha yuftada biha ala alamatul ihtida kenan alama aiki na uku na tarmamuwa tarmamuwa tana ba ɗan adam sani in ya bace tana ba shi sani ta ce mai nan gabas ce nan yamma ce nan kaza ne nan yamma kaza ne yan ƙauye da tarmamuwa suke aiki in sun bace daga an ga sunaye gare su kuma duka a musulunce da kuma hausa sunaye gare su sai ka ji an ce surayya a ce matar wata ko da take kusa da wata kullum ko gaira zalika kenan kamar yadda ya zo wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin alqur'ani kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha ruzuma lishayatin bayan wannan ilmin tasir kuma hannu yana taimaka ma mutum ya san lokatayya na sallah ya san lokatayya na sallah mutum ya san ilmin nujum yani alkawakib an ce alkawakib ba tarmamuwa kaɗai ta shiga ba in an ce najam shine tarmamuwa amma da larabcin an ce kaukab to tarmamuwa ta shiga rana ta shiga duka wayannan kawakibul ard guda takwas sun shiga irin sun zo al-mushtari utarik duka al-kawakib al-ard kenan duka sun shiga wannan al-kawakib din planet le planet wannan guda suna kici al-kawakib kenan anan a larabcin da zan mu doka kullu najm kawkab kullu najm kawkab walaysa kullu kawkab najm kenan dukkan tarmamuwa tatsuniya ce amma ba kowace tatsuniya ba ce ba tarmamuwa haka ne a ka'idar ta larabci kenan anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara hilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura aw as-sama'i zatul buruj kenan wannan ta hanyar wannan tarmamun ne ake sanin dare kuma har ta hanyar su ce ake sanin yini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani kuma in ba da dare da yini ba in ba dan Allah ya sa da dare da yini ba da dan adam ba ya gane yawmu ba kuma hallo in ba dan yawmu ba da ba a gane usbu ba kuma usbu shi yake taimakawa a san shahar a san wata kuma wata shi yake taimakawa a san shekara to haka ne hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ilmu ta'sir wannan shine haram ilmu ta'sir shine haram bil hamza alal alif shine haramun shi kuma menene wannan ilmu tafsir shirka ne ma akbar yana daga cikin shirkal akbar daga larabawa suna da wani abu in suka ga tarmamuwa wanda ya hutu ko a ce daga ka daga idanka ka fara ganin zuhal to wannan akwai sa'a in kuma hallo ka ka daga idanka ka ga mushtara to kuma sai a ce wannan kuma hallo babu sa'a ko kuma a ce to bari a diba armin wani in aka yi shi lokacin da wani ta fito sai dai a daga armin ba a yi shi ba to wannan abun kenan ka nuna akan cewa tarbamuwa tana iya yin wani abu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kenan wannan ilimin shine anan malam yake bayani akan shi shine ilimi na bokanci kenan wannan shine haramun sai malam yake cewa abinci na 200 da 200 da 203 na karshe wa shamsu fi hamalin mudi'i shari'atun وهبوطها في كوكب الميزان والشمس مخرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان ولربما اسودا وغاب دياؤهما وهما لخوف الله يرتئدان اردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان يا من يحب المشتري وأطاردا ويظن أنهما له سعدان لم يحبطان ويحولان تشرفا وبحوج حر الشمس يخترقان أنا ما yana mana kashe akan cewa akwai wanda suke yin ka kiyaye da kyau bincike akan rana ko kuma bincike a wata har suka gano kan akan cewa wai rana ita ce Allah ita ce si abun bauta wasu wa iyazu billah ko kuma suka gano cewa wata shine abun bauta wasu wa iyazu billah yana adam malam kashedi ne yake mana akan wani abu ne yace mu musu raddi akan wannan abu yace ya isa hujja annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dan dan ya gwada ma mutane shi tun mutane annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suka har wannan abu ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya hutu yake so ya ba al'umma shi hujja wa kadhalika nuri ibrahima أي ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل لوكتين دا دري النبي إبراهيم رأى كوكبا سيغا تاتنيا قال هذا ربي سي النبي إبراهيم يتغى أبنجي نانا فلما أفل لوكتين دا وانا تاتنيا هي تبتي sai ce la uhibbu al-afilin kai ni ban na son masu bacewa annabi ibrahim ne yace mi falamma afala qamara falamma ra'a al-qamara bazigan lokacin kuma hallo da ya ga wata ya fito yayi tarai sai annabi ibrahim yace haza rabbi na sauya tarmamu wata tsinya na komo wata falamma afala sai kuma lokacin da watan nan ya bace sai annabi ibrahim yace la illam yahdiyani rabbi in kuma ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunan da minal qawmi zalim zan zama to daga cikin mutane batattu falamma ra'a ash-shamsa bazigatan yanzu annabi ibrahim lokacin da ya ga rana ta huto kuma ta fi watan haske qala haza rabbi haza akbar wannan ita ce ubangiji na kuma hallo ta yi girma falamma afalat lokacin kuma hallo da ta bace sai annabi ibrahim ya ce inni bari'un mimma tushrikun dan dan al'umma ta shi su gane ce to hukun ku ga abubuwan da kuke bauta ma wani yana bauta ma tatsuniya wani yana bauta ma wata wani yana bauta ma rana to kuma duka bacewa suke to inni bari'un mimma tushrikun ni na bar abin da kuke yi ma shirka inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan ce lalle wani na meka wuyana ga wanda ya fara kirayen sama da ƙasa ba tare da mudal ba ya ce hanifan ya annabi ibrahim cewa ma anan minal mushrikin kuma hamdu ni banna daga cikin masu shirka yana anan malam jan hankalin mutane ne yake yi akan nutso akan bincike akan ilimi na alkawakim wanda ilimin wannan yana yana baddar da mutum kenan kai aiki akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma akai aikin da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma irin irin wannan na ta'ammuk to wannan ba a ce kai shi ba ka bar shi dan saboda yana kai mutum zuwa ga halaka wa iyaz billah lokacin kira sallah yayi abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اقض حوائجنا جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد